إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في من أحصر بعدو أليس كذلك؟ babin da ya zo na bayanin wanda ya ɗau haraman umra ko haji aka hana shi shiga makka abokan gaba suka hana shi shiga makka akwai bambanci tsakanin a hana shi wani ya hana shi ko ko a rashin lafiya rashin lafiya ne na hana shi imam malik ya bayyana bambanci tsakaninsu ya ba da hukunci tsakaninsu baki daya insha Allah kamar yadda za mu gani yanzu kana ɗaukar fikihun imamu malik kai tsaye kenan daga imamu malik duk wanda ya ɗauki fikihun imamu malik daga duk inda ya ɗauko mana kai da shi ku yi musharaka kai tsaye wajen imamu malik amma sai in ka karanta kai ma ka fahimta yanda ya ɓata ya ɓata dare ya bi dare ya karanta ya fahimta ya zama malami ya rubuta muktasar ya rubuta mudawwana ya rubuta menene da menene duk kai ma sai ka yi kokari ka fahimci abin da imam malik yake nufi an fahimta babu ma ja'a fi man uhsira bi aduwin qala haddathani yahya an malikin qala yace man hubisa bi aduwin duk wanda aka nuna masa fin karfi aka hana shi shiga maka ya karasa umrarsa ko hajjinsa kamar yadda aka yi masu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka je a Hudaybiya fa hala bainahu wa bainal baiti aka hana shi shiga Ka'aba Makka fa innahu yahillu min kulli shay'in yace sai ya warware komai ya kwance ihrami yayi aski ya soke hadayarsa ko ya yanka abin da zai yanka وينهر هديه ويهلك رأسه حيث حبس yayi aski inda aka tsare shi din nan zai tsayaye waɗannan duk baki ɗaya wa laisa alaihi qada'un ba sai ya rama wannan hajjin ba shi yasa aka ce ayin ka zo labbaika Allahumma labbaika kaza hajjan aw umra wa mahalli haythu habastani inda aka hana ni aka fi karfi na aka hana ni to daga nan zan warware komai na duk abin da zan yi sai na koma to ba bashi bane kaina na sake dawowa na biya amma in baka faɗi wannan kalma ba aka je aka hana ka sai kara sai ka sake dawowa baɗi ka biya bashi karama an fahimta eh قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم halla huwa wa ashabuhu bil hudaybiya imam malik yace labari ya isa masa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun kwance haram ihramin su da haraman su baki daya a da hudaybiya hudaybiya ai ba a shiga cikin makka ba kenan ko ba inda aka sai aka yi sulhul hudaybiya ba kenan to tunda an yi sulhu an hana su shiga daga nan za su warware komai da komai an fahimta to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da wannan hukunci a lokacin sahabbai ba su san me ake nufi ba san wannan hukunci ba suna ji da jini a jika suna ji da ƙarfi suna ji da kuraisha su wane ne kuraisha cikin su muke muma muka je maka muka yi hijira ba su isa su hana mu ba sai na umar ya fice ce ya manzo Allah alaman ba kan gaskiya muke bane alaman utar daniya ba kan gaskiya a kan me za mu karbi kaskanci za zo suna muna suna cin tuwa a kushi ko manzo Allah sai na bakar ce ya umar ilzam garzak ka san matsayinka manzon Allah ne magana ta kare ilzam garzak rasulullah innahu rasulullah to sayyidina umar bai san rasulullahi da me ya shiga musulunci ashhadu wa anna ya kuma yake ce mishi manzon Allah ne eh me yasa tunatarwa ya manta ne eh eh a'a in rasulullah manzon Allah ne wa ya aiko shi Allah zai tabar da shi zai sa a rinja an taba jin tun da aka yi duniya Allah ya aiko manzo kuma ya kyale shi abokan gaba su kai shi su hana shi da'awa to me me ce ce hikiman aiko shi kenan innahu rasulullah Allah ya fi sanin shi da kai ya fi sanin ya eh Allah ba zai tabar da shi ba ba zai sa wa duk abin da ga yayi din nan shine daidai ai ba in an ce ya tuna masa kamar ya manta ke ana nuna masa matsayin ne ya kara sani eh kowa da darajarsa a cikin ilimi kowa da darajarsa a cikin imani kowa da darajarsa a kusancin a kusanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina bakar shi yayi nisa yayi nisan da babu wani cikin sahabbai har ana da kasa da ya samu matsayinsa yasa duk abin da manzon Allah ya yi shi daidai ne a wajensa eh da manzo sayyidina Umar ya fishi dama sayyidina Umar tun cikin jahiliya kowa ya san shi ana sallah koyi ana ran da ya musulunta ya kama hanya ya gashi na kama hanyar rijiyar zaki duk wanda isa ya biyo mu zo mu hadu mu zo mu hadu wa tari ya zo mu hadu wa tari fili nan fita ba boye zan yi hijira ba duk wanda ya isa ya zo a hadu wajen makka ba wanda ya isa don sun san shi a jahiliya balle kuma gashi ya shiga musulunci in ka duba tarihi shigar shi musulunci shine al'amari ne da yafi komai ban mamaki me tarihi shiga umar musulunci ya fita da niyyar za shi ya yi mai ya yi ba daidai ba eto ya yi ba daidai ba ya fita da niyyar zai yi ba daidai ba sai ya yi mai a sai kanwarsa ta sa ya yi daidai wace ce sanadiyar wace ce sanadiyar sai na umar ya musulunta kanwarsa mace ce kanwarsa ce ita ce sanadiyar sai na umar ya musulunta za shi ya abin da ba makhlukin da ya kuskuren da ba a taba samu wanda ya ba kuma sai ya sa ya zama sababin shiga musulunci tun da ya karbi musulunci aka ci shi kenan umar ya shiga musulunci yanzu addinin musulunci ba shi da rauni ba wani bakurai shi ba wanda isa tun jahiliya har musulunci sun san shi haka yake cewa sun san ni na san su eh duk wanda ke so duk wanda ya isa ya zo mu hadu ba wanda ya ce up haka yi al'amarinsa eh amma zai shiga musulunci za shi je abin da ba daidai ba kanwarsa ta sa ya zamo ya samu wannan daraja mace ce amma zuciyarta na da karfi ta riga imani ya shiga zuciyarta duk karfin umar da duka da tana ganin bai isa canza mata ra'ayi ba shi kansa sai da ya mamaki sa'annan ya tabbatar da cewa wannan al'amarin ba wasa ba ne ba ga sha zama musulmi ba ya zama musulmi ba sa'annan da aka je sulhul hudaybiya ana yin wannan ayi wannan ayi wannan yace ya manzo Allah ba kan gaskiya muke bane ba ce kan gaskiya muke to akan me zamu yarda da kaskanci ya za su suna ci mana tuwo a kwariya a akushi sai aka ci sayyidina Umar Abdul sayyidina Abubakar ce ya Umar ilzam garzak innahu rasulullah shikenan bai kara ba dogon turanci ba dogon larabci ka san matsayinka manzon Allah ne kake magana da shi din ma'ana duk abin da kaga yayi mu shi yasa aka ce kuka ce tuna masa su kai ko tuna masa ne tine ne matsayi ake nuna masa ba tini ba ai bai manta ba da rasulullahi ya bi aka je za a je sura amma ana nuna masa ne akwai matsayin da baka kai ba tukunna sai yau zaka kai shi manzon Allah ne wannan cewa innahu rasulullah rasulullah ya kunshi abubuwa da yawa abin da yake yi in manzon Allah ne wannan abin da kaga yayi din da wahayi ne in manzon Allah ne ba kaskanci ya dauka ba in manzon Allah ne kaza kaza kaza masaloli ne da yawa ke karkashin wannan abu shine umratul qada'i abanna sulhul hudaybiyya kenan kuma kowa ya san tarihin sulhul hudaybiyya ko ba wanda bai kai nan ba sayyidina aliyu matsala al'amari yayi mishi wahala yace hadha ma ahada bihi muhammadun rasulullah abu sufyan suka ce a'a da mun san manzo Allah ne zamu yake shi kace Muhammad ibn Abdullah ka share rasulullah ka share rasulullah yace wallahi ba zan share rasulullah ba manzo Allah ce ka share yace a share rasulullah sai manzo Allah ya kama da kanshi share yace eh sattu sahami abin nan mislaha fataqbal wata rana zaka zo ka samu kanka cikin irin wannan matsalar zaka karbu zaka yadda da haka ba wanda ya sa abin da manzo Allah ya faɗa sai dai kowa ya ji manzo Allah ya zo rayuwarsa ya gama sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sai da aka zo kan sayyidina Aliyu aka je mas'ala ta kai inda ta kai aka sannan aka zo kowa ya ji jike ce to yanzu dai a yi sulhu za a yi sulhu tsakanin wa sayyidina Aliyu amirul mu'minin dawa muawiyatu ibnu abi sufyan to sai akshe sayyidina Aliyu hadha ma ahada bi amirul mu'minina yace mun sai ga amirul mu'minina ne zamu yake ka kace ali ibn abi talib sai ce ashhadu anna muhammad annaka rasulullah satusamu mithlaha fataqbal bayan shekaru nawa da yawa ko fa naharul hadiya suka soke ababan hadayarsu wa halaqu ru'usahum suka yi aski wa hallu min kulli shay suka kwance suka warware komai da komai kabla an ya tufu bil bait ba tare da sun yi tawafi ba kafin su yi tawafi ba a shiga makan ba ma balle a yi tawafi amma an warware an ga an ga warware aikin duka baki daya wa qabla an yasila ilayhi al hadi kafin kuma hadayansu hadayar ta shiga makka ثم لم يؤلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء yace bayan haka ya faru ba a taba jin manzo Allah ce to mu da wannan abin ya same mu ku kuna da ramuwa za ku je ku yi kaza a'a an gama kenan in ka ga baɗi wani ya je to ya je wani aikin ne kuma ba wannan ne ya rama ba tunda an gama da wannan wannan matsala babban ilimi ke ciki inda za ka zauna sulhul hudaybiya da cire matsalolin da ke ciki don da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da sayyidina Ali suka yi sayyidina Umar ga abin da ya faɗa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an riga ayi sulhu za a koma sai manzo Allah ce kowa ya yanka hadayarsa kowa ya kaza kaza kaza kaza koma suka ce ya manzo Allah ba ka ci ba ka ce mana za mu shiga makka ba manzo Allah ya sun abin nan ko ya ce eh na ce muku za mu shiga makka na ce 2017 na da ce za mu shiga makka kuma insha Allah za mu shiga makka na ce muku bana Allah ce kowa yanka hadayarsa wannan ya kau da kai wani ya za a bar waɗannan su zo su yi muna yadda suke so manzon Allah hankali shi tashi sai sashi ya shiga ina wajen wa ummu salama ta ga manzon Allah ran shi ya bace ya lafiya ne ya ce na ji ma musulmai tsoro kada Allah ya halakar masu halaka ta same su na umurce su da abu sun kibi ta ce me ya faru ya ce kaza kaza kaza kaza ta ce ya manzon Allah kaga mace kenan fa manzon Allah da mala'ika jibril ke ce ya manzon Allah suna cikin tashin hankali sun jima ba a shiga makka ba gashi an zo kuma dab da shiga maka ibtila'i ne jarrabawa ce daga Allah an fahimta ko ta ce suka zo kuma ka ce musu su yanka ka kyale suka je ka kama hadayarka ka yanka ka yi duk abin da za ka yi in suka ga kayi kowa zai manzon Allah kenan da wahayi ke sauka masa mace ke karantar da shi yanzu ko ba haka bane ba tana faɗa masa shi kenan sai tabbatar da cewa gaskiya kenan ta faɗa sai kama hanya ya zo bai ce ba kowa uffan ba ya kama hadayarsa ya yi kaza kowa sai je manzo Allah ya yi kai kuma fa in ba a in ba kai ba me kake jira wa kake jira yazo yayi maka ko yayi sai kowa yi mace kenan ta fita mace kenan ta nuna yadda za a yi a fita cikin wannan masifa babu zancen mace ko namiji mai wake da ilimi wake da karfin imani kowa ne ne namiji komai mazakutan shi ba ilimi ko ba karfin imani ba komai ba ne ko ita ce mace da tafi kowa rauni tana da imani da karfi tana da karfin imani da ilimi da ita ake an fahimta yanzu abinda Imam Malik ya faɗa kenan kai shirya za ka haji ko umra sai aka hana ka da karfi yana ce aduwu maki ko abokin gaba ko abokan gaba sai a ce aka hana ka da karfi aka nuna ma fin karfi aka hana ka yace daga inda aka hana ka sai kai aski ka soke hadayarka ka kwance komai da komai ka gama kenan sai ka koma garin ku ba abin ka bashin komai so shi yasa aka nuna mana in zaka dawo harama sai ka ce me labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik menene kai hajjan aw umra aw hajj umra wa mahalli haythu habastani in ka kawo wannan sharadin baka da laifi amma in ba ka wannan sharadi ba aka tsare ka akwai bashi a kanka kalma kenan kaga ta dauke ma wahala ko قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة مؤتمرا في الفتنة ألوكة فتنة الحجاج ابن الزبير ابن الحجاج ابن يوسف الثقفي kowa ya san fitinar da ya yi kowa ya san masifar da ya yi shi yasa ibn hazmi masu ce la afsaka min min hajjaj wai ba ba fasiki kaman shi yaje yace zai harbi zai kashe ibn zubair ala astaril kaaba a cikin kaaba to da fitinar ta tazo a lokacin da aka yi wannan fitinan abdullahi dan umar ya tashi za shi je makka mu'tamiran lokacin ya je yin umra fil fitna الفتنة هي فتنة حجاج مع ابن الزبير إن سددت عن البيت yace in aka hana ni shiga gida Ka'aba Makka kenan sana'ana kama sana'ana ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mu yi kaman yadda muka yi tare da manzon Allah zamanin Hudaybiya kenan ko fa ahalla bi umrati sai ce labbaik Allahumma labbaik umratan an fahimta من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة بعمرة يجي أي أبن ليس شما أو حرم عمرة أي منزل الله صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة عام الهديبية ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال bayan ya ce labbaika Allahumma labbaika umratan yana koyi da manzon Allah shekarar Hudaybiya manzon Allah ya dau haramin umra kenan ai ko sai kuma ya tunani ya ce to ai babu laifi ai hajji da umra ai duk ɗaya ne bar na gwamasa suna hada su na dauniyan hajji da umra ma amruhuma illa wahidun ai aikin hajji da umra duk ɗaya ne sun maltafata ila ashabihi faqala sai wai sai juyo wajen abokansa almajiransa kenan sai ce ma amruhuma illa wahidun ai al'amarin hajji da umra ai duk abu ɗaya ne ushhidukum ina shaida muku أني قد أوجبت الحج مع الأمرة أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع الأمرة يا هذا بيوكي يا هذا ميكينا بيوكينا حج دا أمرة ثم نفذ حتى جاء البيت يدعو نية لبيك اللهم لبيك ينا تفيا ينا تفيا حار سيد يزو مكة فطاف طوافا واحدا سيد طوافي دايا ورأى ذلك مجزيا عنه هكذا طوافي دايا ba wai zagaye ɗaya ba fa ga hajji ga umra sai hada tawafi ɗaya ya wadatar da su wa hada ya ba da hadaya qala malikun fa hadha al-amru indana imam malik yace haka al'amarin yake a wajenmu fi man unsira bi aduwi dangane da wanda aka hana shi shiga makka da karfi kama unsira nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu kaman yadda aka yi manzon Allah da sahabbansa shekaran al-hudaybiyah قال مالك إمام مالك يتي فأما من أنصر بغير عدو to amma wanda aka hana shi shiga makka ba wai fin karfi aka nuna masa ba fa innahu la yahillu duna albayt yace zai jira ko yaushe ne sai ya samu lafiya tukun ya karasa ya shiga makka ya karasa aikin shi an fahimta to aka ce aka hana aka nuna masa fin karfi aduwi kenan to menene bi gaira aduwin mutum yana tafiya ya harma ya kai komai dab da shiga makka sai kamu da rashin lafiya sai karye ko gudawa ko mace tana nakuda abin da zai hana a shiga makka rashin lafiya zai mai jirgi ai ba a kai wajen an kai wajen daukan harama ba kai ba yan boarding pass jirgi za ka shiga jirgi ne a kano ko a garin ku a najeriya an fahimta to mutanen najeriya da afirka ta yamma ina ne wajen daukan eh cikin ruwa ruwa ruwa ne ya ci wajen da ba cikin ruwa bane ruwa ne ya ci wajen yaya ake yi a san ma an kai wajen suwa masu jirgi suna fada a'a suna fada ko ba sa fada ai tattaunawa za a yi a'a ba ba ka kore maganar mutum ya tabbatar ka kore in ka kore ya tabbatar kowa sai ka hujjan shi me suke cewa suna cewa an zo mikati sai jirgi ya tsaya wajen kowa ya dau harama eh kan su gama fada ma ya jirgin ya wuce ba gaba ne ba to ya ce ba sa fada eh nan da kimanin minti talatin za a zo mikati ko dai ka dau harma kafin mikati ko ka dau harma bayan mikati ba kada yadda za ka yi sai ayin haka ba kiyastawa za ka yi ba nan da zuwa minti talatin za a kai mikati to ya za a yi kasan an kai mikati kana lissafin minti goma sha biyar ashirin da biyar minti talatin ko dai ka yi kafin minti talatin din ka yi ihtiyati ko kana ana wucewa kana yi ka wuce mikati to shi yasa ya za a yi sai aka ce in mutum ya ɗau haramarsa a jidda hajjinsa ya yi aka je aka dawo aka je aka dawo kuma dole dole a hakura da haka din ko ko in zai wuce madina kuma ai magana ta kare duk wanda jirgi ya dauke su bai sauke su ba sai madina ko ya sauka jidda sai wuce madina magana ta kare shikenan ya gama ziyararsa a madina ya zo abara ali shikenan sai dau haramarsa magana ta kare ba shi da shakka ba shi da kokonto ya ya gama komai ya wuce ke to sai me sai me ina ma nan wannan magana taka ai na ce aka je aka dawo ina ma nan aka je aka dawo aka tattauna eh to to wayansu malaman kuma fa wayansu malaman kuma fa to shi to ya za a ya to me ka wannan magana wayansu sun ce al-ihram min jidda hunna lahunna ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة a lokacin da ake tafiya a mota ko a ƙasa waye ya ce mikatin mutanen najeriya ya shiga ruwa tafiya ake a mota ko a watakila an kai wajen masu an kwana ba haka bane ba kowa zai ɗaukan haraminsa a kan lokaci amma yanzu aka ce ruwa ya ci wajen ba yadda za a yi ko a mota aka je ba yadda waye zai je ma a mota kuma a kan jirgi kake a cikin jirgi kake tafiya jirgi kuma na wuce waje cikin sakan ta sai aka ce ai suna faɗa ya suke faɗa wai sai su ce saura minti talatin za mu kai mikati to shi kenan waye ya ce maka lokacin da ka ce labbaika Allahumma labbaika umratan aw hajjan an kai mikati waye ya ce maka lokacin da ka ce labbaika Allahumma labbaika hajjan ba a wuce mikati ba babu tabbas ka shiga cikin mai kenan ko kwanto to sai ka dauki maganar malaman da suka ce in an dauki mika ihrami jidda yayi shikenan ka huta abinda aka ce maka fasalu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamuna ku tambayi waɗanda suka sani in ba ku sani ba in ka sani ya zaka yaushe zaka tambayi wanda wanda kai ma in ka sani kai ma ka zama ahlal zikiri kenan to sai malamai suka kari juna ilimi wannan suka ce za a ɗauka wannan suka ce ba za a ɗauka ba to sai ka auna ka gani wace fatawar tafi sassauci tafi sauki saboda addinin addinin yusur addinin musulunci yana kawo sauki ne sassauci yake kawowa ba yana yana tsawwal al'amurra bane in ka ɗauka kai aiki ranar lahira in ka zo in Allah ya tambaye ka aka yi ka ɗauki mikati jidda sai ka ce Allah kai ka ce fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna ni ban sani ba sai na tambayi malami sai ce min ga yadda zan yi kai laifi kai laifi in kai da kanka ne da jahilci ko da son zuciya shine kai laifi an fahimta abinda aka ce kai kenan ba yadda zai ba mahaluki yanzu dan ina musulmi zan iya zuwa aikin hajji ya rukuni ne cikin addinin musulunci ina son na je na yi aikin hajji sai na haddace duk abuwabul hajji abuwabul hajji da ifradi ya kasu kaza ana yin kaza ga abin da za a yi kirani da matu sai na haddace duk sannan je na je na yi aikin hajji ai ba zai taba yiwuwa ba ba inda aka taba yin haka to ya zan yi ga malamin da yake malami ne aikin shi bincike game da fikihu malami ne aikin shi bincike game da fikihu suwa kenan wanda suke zama tsoro ana karatu ana karatu ne ta'abbudan saboda ibada sai ga Allah ya sa albarka a ciki ba wannan hayaniya da ake ta yi ko ina ba jami'ai ba fa a'a wannan ana ta yi dai ne abubuwa ne ake ta yi babu tsafta a ciki babu tsoron Allah a ciki yasa albarka ba ta da yawa a ciki an fahimta malam ina son na je na yi aikin hajji ya zan yi shi kenan ya ishe ka ba she ka haddace abubuwan hajji duka ba kowane ne kai ina son na je na yi aikin hajji ya zan yi sai ce maka to kaga kaza da kaza da kaza da kaza ba ka zabi wani za ka yi kowanne ya nuna ma abin da shi ka zabi ɗaya za ka yi zai ci tuga yadda za ka yi haka je ka dawo lafiya sai ka yi abin da ya fada ma ka je ka yi aikin ka haka dawo lafiya da Allah mai laifinka dan ina musulmi mai yiwuwa wani nawa ya mutu da gajen shi sai na je na haddace babukan mirasi duk baki daya lokaci bukata ta kama malamai ga abin da ya faru ga abin da ya faru ya za a yi wanda ya kware cikin mirasi sai zo ya raba gado haka al'amarin duk yake fa su cikin addini ne ya zamo rigingimu na ciki saboda me saboda malantan kans malantan an samu tangarda a cikin malantan in ba haka ba duk abin da za ka yi in aka faɗa maka shi ke don kana musulmi shi ka koyi likitanci shi ka koyi kanikanci shi ka zama injiniyarin shi ka zama mai ɗinki shi ka zama mai kaza kaza kaza kaza kaza duk matsala ɗaya ka iya kai ma wanda ke bukata wannan matsalar zai zo ya neme ka sauran matsalolin da baka iya ba suna da yawa in baka iya ba kai ma sai ka yi mai sai ka je ka neme shi da zaran an ji ciki ya motsa ko rashin lafiya ina za a wajen likita me ya faru kaza kaza kaza kaza kaza sai ci to ga abin da zaka sha ga abin da zaka yi kaza ga abin da zaka yi kaza ba kai saka ce mishi dan me kaza dan me kaza ba dan me ka bani magani kala uku shi ya san cutar da ke tare da kai ga maganin amma maganin kuma zai haifar da wani abu sai ka baka wani maganin kuma da zai kashe wannan abin da za a haifar in za ka ce mishi to ya aka haka sai ce a a to ba za mu fahimci juna da kai ba dan ba za ka iya jayayya da ni ba sai ka je kai ma jami'a ka yi shekara shida kana koyon aikin likitanci to shine sai ka zo mu yi ta munakasha amma ba abin da ka karanta me zan faɗa ma ka fahimta ba abin da ka karanta me zan faɗa ma ka fahimta duk likitan ya faɗa ma sai ka ɗauki maganar su ka yi aiki ba ja ba haka bane ba in ka samu kuɗi kana son ka gina gida kana so sai ka sai ka nemi engineer gida nake so mai kaza da kaza da kaza ya za a yi dole ka zama almajiri wani wuri ka zama malami wani wuri ba za ba yadda za a yi ka zama malami a ko ina an fahimta don kana son kai musulmi ne za ka yi aure sai ka je ka haddace abubuwan nikahi duka eh ai da aure ba zai yiwu ba malaman fikihu ina son na yi aure ya zan yi sai a faɗa maka ga kaza kaza ga hakokin da ke kanka ga hakokin da menene kowa haka yake yi tambaya kake yi abin da baka iya ba sai a koya maka haka kai ma in an zo bangaren da ka kware sai kai ma an tambaye ka ba haka bane ba yasa hayaniyan da ake yi ba za a ɗauki harama jidda ba ba za a ɗauki duk sai ka ce eh ai ba laifi ka faɗa ai ba wani abin da kai wani kokari kai magana ce cikin maganan da maganganun da malamai suka yi kaka wani abu sabo ba wani abin da ka samu wanda ya ce eh ya halatta ka ce shi kenan magana ce cikin maganganun malamai ka yi laifi ba ka yi laifi ba in ka yi son zuciya shine ka yi laifi amma ba ka yi son zuciya ba ba za a ce ka yi laifi ba an fahimta al'ihira akwai littafi guda sunan shi al'ihiramu min judda al'ihiramu min judda ɗaukan harami a judda littafi kwaya ɗaya ne na are shi wajen malami na shehi na shi Ahmad al-Ansari Allah ya gafarta masa na zauna cikin harami na zauna awa nawa ne na karance shi dukkan bayan azhar ne zuwa la'asar ko la'asar zuwa haka na karance shi duka al-ihramu min judda matsala sai ka karanta wannan sai ka karanta wannan sai ka karanta wannan amma don ka je ka samu matsala ɗaya kai ma ka ɗauka ita ka sani da kaga wata wacce baka sani ba sai ta zama sabuwa sai ka ce a'a kai wanda ka sani shi zaka faɗa to yaushe ina ilimi yaushe za a samu ilimi yaushe za a samu ilimi eh ba ba za ta ba samun ilimi ba ba za ta ba samun ilimi ba sai an bi a hankali sai an bi a nasai ko eh eh wa an karanta wayannan matsaloli duk sai da aka karantar da mu fa babu wanda ya taurin kai babu wanda ya kai mu karanta littafin shehul albani duk wanda ya ga littafin shehul albani a kanon nan ni na fara shigowa duk wanda ya ce ma ba haka bane Allah ƙarya yake ba kowa waje na yake karba ya tabbata a kulliyatul hadis ko ban zo makaranta ba akwai wani sarkin shi yana auren ƙarshen sai yake zuwa suriya ya kada ta ko ban zo ba sai a zana sunana aimin bukin da yana zuwa biya kuɗin ɗauka haka na tara su da yawa baki ɗaya na taho da su wannan dan mutanen zaria waje na karbe su duk baki ɗaya ya je hoto star ya zauna yana ta karanta har shi ma ya zama albani wayansu ba ba gani ci ba su kai ba fa wayansu jin labari suke yi wai suna kaza kaza na ba na baku labari ba wannan yaron ku tambaye shi guji mun tashi karatu a BUK zan ji gida ya zo ya same ni ai malam ai kaza kaza kaza yana son ya kwadaita min akwai wani malami sunan shi albani yana da ilimi yana da littafan hadisi yana da littafan kaza kaza kaza sai na kama hannun shi muka ji yana nan gadon kai ka je ka tambaye shi yau haka zai faɗa mu sai na kama hannun shi muka je gida sai na ɗauko littafin shehul albani da na siye shi 1971 na ce gagan silsilatul ahadisa sahiha wa da'if sai na bude haka gashi duk na karanta na yi taliki na yi taliki na yi taliki ya ce wallahi malam ba haife ni ba lokaci wai ba ma jin kana kiran sunan albani cewa muke baka san shi ba wannan yaro abdullahi yana ganin kai yana karantarwa ya ce wallahi cewa muke baka san shi bane don ba ma jin kana kiran sunan shi na ce ku da kuka zo kuka kira sunan shi mai kuka jawo mishi a cikin kano aka ce ba na sare ne kaza kaza ba kun jawo masa zagi bane ba da ce sai an zo ana ta shiri hayaniya komai yana koyon shi ne ilimi komai yana ba abin da ba karanta ba game da shi ba ɗansa abdul musawwir kulliya kulliya ɗaya muke lokaci ɗaya muka karatu kulliyatul hadith sunan shi abdul musawwir sirikinsa ne ke auren 'yarsa shi ne ke zuwa ya kawo littafin lokacin ana buga su ne kan kanana ko ban je makaranta ba aka kawo shi an zana ahmad muhammad ibrahim al-ghani shi an zana sunana an cire an aje min in na zo ba da kudin karba an aje saboda duk littafin shi da ya fito sai da muka saya muka karanta sannan muka hada shi duk baki daya muka aje ana koyon ilimi sai da malamai suka nuna mana yadda ake ilimi in an zo ana babban malami fa ya yi karatu ba abin da bai haddace ba ana tafiya ai da'afahu al-albani ai qala al-albani malami sai kyale ka sai ka gama hayaniyanka sai ce wa ma za qala ghairul albani yace ai malaman duniyan ba albani kada bane maganan albani ka sani ban wani waɗansu malaman me suka ce to sai ga kuma baka taba kar baka taba sani abin da suka faɗa ba sai su yi dariya su ce iyakacin kuke menene wa ma za qala ghairul albani sai ga duk kowa zafi ya ɗauka zafi Allah ya mishi baiwa ne a cikin ilimin hadisi shekara hamsin baya zuwa har yau ba a cikin duniya duk ba wanda ya kokarin da ya yi zama na cire na biyayyen hadisi ya yi takariji ya yi menene da menene baki ɗaya shekara hamsin har zuwa yau ba wanda ya irin aikin shi to amma almajiran sun yi aikin ne ko hayaniya suke yi hayaniya suke yi hayaniya suke yi sa'an nan kuma wanda ya zo ya karanta da ni albani ɗin kun san kisan shi labarin shi ɗan boko ne a garin su ɗan gombe ne ya zo zai shiga ya sciences sai ji muna karatun hadisi abin nan buk muna karatun buhari sai ya shiga ran yana zuwa yana zama yana ji kasa kan tabarma yana zuwa yana zama yana ji sai abin ya shiga ransa sai ya manta da sciences din ya manta da boko ya zai ce ina son a yi min hanya in shiga legal zan koyi larabci sai na kama hannunsa haka na ce mala bakar jibril ka kai shi wajen principal ka ce na ce a ɗauke shi legal aka je da shi aka ɗauke shi legal ya zauna yana karatu legal yana zuwa yana yana zuwa biyu ke yana jin karatu inda zai fi mishi sauki shine ya zauna gadon kaya ba ya fi mishi sauki ba ba ba zai nesa ba to daga nan shine ya zama malamin arabiya malamin addinin musulunci har ya je karatu ya zama dakta ya zama phd ya zo ya zama shi ya zama malami mai wa'azi shi ma ya zama malami mai wa'azi ko gobe ka tambaye shi zai fada in ya fada ma wani wannan bai fada ma gaskiya ba abin da aka yi kenan na kama shi na ce mala baka jibril ka ce masa principal legal da Allah a dauki wannan sanadiyan shigan shi legal kenan yayi karatu da Allah ba shi hazzi rabu a ciki gashi ya zai har ya je Saudi ya karatu ya je su da ba gashi ya zama dakta ba amma ya zo ya nuna min ya nuna min akwai wani malami sunan shi albani saboda me saboda sun san littafansa daya biyu uku suna karantawa amma wane ne albani ai ba su san shi ba sosai ba san shi ba sosai eh duk littafin shi ya fito wallahi shi na saya lokacin akamul jana'iz wani wani salah wani yaron sierra leone ne zai yi project din shi na shekarar fita waje na zo ya ara akamul jana'iz zai je rubutun shi ya dawo min da shi ina da akamul jana'iz na farkon fitowa sannan daga baya ake ta bugowa wannan ya fito wannan fito to suna ta yi shekara kallon su kana dariya to amma ya za ka yi da su iya ilimin zalika mablaguhum min al-ilm abinda suka sani kenan abinda suka sani kenan ka ja da su ba za su iya fahimtar ka ba amma da na kama hannunsa muka je gida a cikin biyu ke na ɗauko littafi ya ce me ke na ce me ya ce silsilat hadisan sahiha wa da'ifa na bude haka gashi Ahmad Muhammad Ibrahim Al-Ghani yaushe na sai ya ce 1971 gashi an rubuta ya ce mala a lokacin ba haife ni ba sai na bude mishi haka gashi nan na duba na yi taliki na ja layi na yi menene na yi menene na ce tun ba haife ka ba na karanta littafin amma gashi yanzu ka zo za ka nuna min باب في من باب ما جاء في من أنصر بغير عدو Imam Malik ya ba mu fatawa akan wanda aka fi karfinsa aka hana shiga makka ya zai to wanda kuma ba fin karfinsa aka yi ba wani abu ne ya faru na rashin lafiya to ya zai za mu ga abin da Imam Malik ya faɗa ko su sun fi so kana karatu ka ce albani ya ce za ka kawo littafin albani ka zo kana karanta littafin albani da yawa ba littafai ne da za a zo a karanta su ba fa littafai ne da sai manyan malamai za su aje maraja ne matsala ta kai maka kawo ta za shi littafin za ka karanta ka san me ake ciki ba kowane littafin shi ne littafin da za a zo a karanta cikin jama'a ba abinda suka kasa fahimta ke قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر انه قال يتي عبد الله بن عمر يتي المحصر بمرض لا يحل yace duk wanda rashin lafiya ya hana shi shiga makka ya karasa hajji shi ko umarsa ba zai warware ba kamar yadda aka sin wancan aka ce ya aske soke ya menene an fahimta hatta ya tufa bilbait ba zai warware aiki shi ba har sai ya shiga makka ya yi tawafi wa yas'a bayna safa wal marwa yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa fa idza turra ila lubsi shay'in min athiyab allati la budda lahu minha aw al dawa'i sana'a zalika waftada in rashin lafiyan yasa larura zai magani ko zai sa wata riga zai zai yi abinda yake yake akasin yin daukar haraba tasa zai yi saboda ba shi da lafiya amma zai ba da fidiya eh zai ba da fidiya abla da umar ce man taraka nuskan falyuri qadaman to wannan rashin lafiya ya hana shi kenan ko qala wa haddathani an malikin an yahya bin sa'id annahu balagahu an aishata زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول في المهرم لا يحله إلا البيت nana aisha tace inda mutum ya dau harama ba za ka kor- ba za ka kwance ba za ka warware ba sai in ka je ka shiga ka'aba ka yi tawafi ka yi sa'ayi to shikenan sai ka yi- eh, sai ka warware قال وحدثني عن مالك عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال خرجت إلى مكة يتينا بتزوى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق سيدنا كي تسكير حنيا كسرت فخذية شيء كفن ستكري تنيا ستكري يسا مكريا فأرسلت إلى مكة yace sai na aika a je makka a samo min malamai a yi musu fatawa wa biha abdullahi ibn abbas wa abdullahi ibn umar a lokacin akwai ibn abbas a makka akwai ibn umar a makka manyan malaman sahabbai kenan ko wannasu da shauran sahabbai falam yurakhis li ahadun an ahilla yace ba malamin da ya min sassauci yace na warware fa aqamtu ala zalika ala zalika alma sab'ata ashhurin yace sai ya zauna inda yake din har sai da ya samu wata bakwai hatta ahlaltu bi umratin sai da ya samu lafiya ya je ya karasa umransa ala wa haddathani an malik kenan wannan ya sha bamban da wanda aka fi karfin sa kenan ko ala wa haddathani an malik an ibn shihab an salim bin abdullah an abdullah bin umara annahu qala yace man hubisa duna albayt bi maradi wanda aka hana shi shiga ka'aba saboda rashin lafiya fa innahu la yahillu hatta yatufa bil baiti wa bayna safa wal marwa ba zai kwance da mararsa ba ba zai war- har sai ya samu lafiya ya je ya yi tawafi ya yi sa'ayi to shi kenan ya gama umarsa kenan sai ya kwance kayan sa ya warware sa'an nan ya shiga kayan gida قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن أن سعيد بن هزامة هزابة المخزومي سرع في بعض طريق مكة wannan bawan Allah shine ko a bar hawarsa ta kada shi ko menene ya samu rashin lafiya a hanyar makka wa huwa muhrimun halin kasancewarsa yana ya ɗauki harama fasa'ala man yali alal ma'il ladhi kana alai sai tambayi waɗanda ke kusa da shi bakin ruwa ne suke wurin ya tambayi waɗanda ya samu a kusa da shi fa waje da abdullahi bin umara ya samu akwai abdullahi dan umar a cikin malaman da ke wajen wa abdullahi bin zubair da abdullahi dan zubair wa Mar- wa marwan bin al-hakam da marwan bin al-hakam fa zakara lahum allazi arada lahu sai ba su labari ce ga abin da ya faru na fito ina tafiya zan je maka gashi na kamu- na kamu da rashin lafiya ya zan yi fa kulluhum amarahu an yatadawa bima la budda lahu minhu dukkan suka ce eh zaka iya jinya da maganin da ba mu dole zaka yi amfani maganin da ya zama dole ka yi amfani da shi ya zama dole kenan ko umurarka ba za ta hana yin amfani da wannan maganin ba zaka yi amfani da maganin in wannan maganin ya ci karo da harkan umranka ma'ana ihraminka da menene da menene sai kai sai kai fidiya yaf wa yaftadi bayan ga samu lafiya sai ka sai kai bada fidiya fa idza sahha i'tamara fa halla min ihrami in ya samu lafiya sai ya je kar yi umra in ya gama umra to shine sai ya kwance kayan haramin summa alai hajjun qabilun sa'annan in Allah ya kai mu baɗi to wajibi ne je ya biya bashi wa yuhdi masaisara min alhadi ya bada abin da ya sawwaka na hadaya saboda me ai bai ce wa mahalli haizu habasai a wannan wannan mas'ala ta sha bamban fa ka je aikin hajji mutum ya je aikin hajji a bai da- a- a daina mika larura a- a- lamiri akan mutum ko mutum ne je aikin hajji ya yi komai da komai sai bai samu tsayuwa arafa ba saboda rashin lafiya ko kuskure ko mantuwa ko menene har aka gama arafa manzo Allah kuma ya ce alhajju arafa in arafa ta wuce mutum ya samu hajji wannan hajji ya wuce to me zai yi yace dole baki ya zo ya biya bashi dole ne wannan an fahimta قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا يجي حق الأمر يكي أوجم في من أحصر بغير عدو وند أكا هنا ششغا مكة أما بعد فكر في با وقال مالك إمام مالك يجي وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وحبار بن الأسود حين فاتهما الحج yace sayyidina Umar ya umarni waɗannan mutane guda biyu da aikin hajji ya kurfi kwace musu wa ataya yawman nahari an yahilla bi umratin yadda aka yi shine mutum ya yi niyan hajji ya yi labbaik Allahumma hajjan ya komai da komai amma bai samu shiga makka ba ko kuwa wajen bai samu tsayuwar arafa ba sai ya kai wajen yawman nahar ranar sallah me ya wuce shi arafa ta wuce shi duk ayyukan hajjin ya wuce ka za ka gyara amma arafa ba wannan hajjin wannan shekarar ya wuce ka sai bari kuma to wannan da suka zo ranar sallah suka shigo wajen ba su tsaya arafa ba kenan ko sai ce ai tun da kun shigo to sai ku mai da aikin ku umra ku kwance komai da komai ba ku ba hajji don ba ku da alhajju arafa ko thumma yarji'a halalan sannan ku koma garin ku halal thumma yahujja ni'aman qabilan sannan baki ku dawo ku biya wannan hajjin da ya wuce ku wa yahdiyani sa'annan kuma su bada hadaya faman lam yajid wanda bai samu hadaya ba fa fasiyamu thalathata ayyamin fil hajj zai azumci kwana uku a cikin hajji na baki kenan da ya zo zai rama wa sab'atin idza raja ila ahlihi kwana goma ne akan shi zai zai uku a cikin makka in ya koma garin su kuma zai kwana bakwai din to in bai samu yayi ukun ba a makka fa in ya koma garin shi kwana goma shikenan qala malikun imam malik yace wa kullu man hubisa anil hajji bada ma yuhrimu imma bi maradin aw bi ghairihi duk wanda aka hana shi shiga makka bayan ya dau harama ko rashin lafiya ko wani rashin lafiya aw bi khata'in min al adadi ko kuskure yayi wajen lissafi yana ganin yau ne takwas ashe tara ne an tsaya arafa yana ganin yau ne kaza ashe kaza duk yadda aka dai lissafi ya kuskure masa ya bai samu arafa ba aw khafiya alaihi al hilal ko bai ga wata ba ya sauran lissafi ashe nan yau za a tsaya arafa shi bai sani ba fa huwa muhsarun ai an hana shi kenan shiga alaihi ma alal muhsari wa ma'ana hukuncin sa hukuncin wanda aka hana shi shiga ko da karfi da rashin lafiya ko rashin lafiya ko kuskure ko wayannan abubuwa قال يحيى وسئل مالك عمن أحل من أهل مكة بالحج an tambayi imamu malik wanda ya dau harama cikin mutanen makka da hajji labbaik allahumma labbaik hajjan summa asabahu kasr sai ya samu karaya kafarsa ta karye ko rashin lafiya aw batnun mutaharrikun ko cikin sa ya rude yana gudawa ba zai iya yin aiki ba aw imra'atun tatluku ko mace ce ma'ana nakuda ta kamata mace haila ta kamata daban nakuda ta kamata daban mace haila ta kamata ba da kunzugu za ta yi taje ta yi dukkan aiki tawafi ne ba za ta yi ba to amma in nakuda ta kamata fa nakuda kamar haila ce nakuda ta kamata ai ba dama kenan gashi ba daman ta je ta tsaya arafa kuma gashi arafa ya wuce saboda tana nakuda da zai fito ta yaushe take tunanin ma ta san yau arafa ne ko gobe na arafa ai ta shiga wani hali kenan ko qala imam malik yace man asabahu hadha minhum fa huwa muhsab yace duk wanda ya samu kanshi cikin irin waɗannan yana cikin wanda aka hana shi shiga makka yakunu alaihi mislu ma ala ahli al-afaqi idza hum muhsiru abinda zai yi kaman yadda wanda ba mutumin makka ba zai yi haka shi ma zai yi qala malikun imamu malik yace fi rajulin qadima mu'tamiran fi ashurul hajj mutum ne ya zo ya shigo makka da niyan umra amma a cikin watannin hajji watannin hajji ayan san su ko shawwal zulqa'da zulhajj alaysa kadhalik hatta idza qada umratahu ahalla bil hajj min makka da ya gama aikin umransa sai ya dau harman hajji labbaik allahumma labbaik hajjan a cikin makka ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يهدر مع الناس الموقف shi ya samu rashin lafiya ba zai iya zuwa ya tsaya tsayuwan arafa ba to ya zai yi kala malikun imam malik ya ce ara an yi kima ya ce ina ganin ya saura wajen hatta idan bari a kharaja ilal hilli har sai in ya samu lafiya sai ya fita ya je wajen adnal hill inda zai dau harama kuma tuma yarju ila makka fa yatufu bil baiti sa ya dawo makka yayi tawafi wa yas'a baina safa wal marwa thumma yahillu yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa sa'annan ya kwance ihramin sa thumma alai hajjun qabilun wal haji sa'annan wajibi ne a kansa badi ya zo ya rama wannan aikin haji fita da yayi kuma yace ai umra ya zo yayi qala yahya qala malikun fi man ahalla bil hajj min makkah ثم طاف بين الصفا ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يجي طوافي yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa sun marida sai ya kamu da rashin lafiya falam yastati an ya hadura ma'an nasil mawqif bai i samu daman ya je tsayuwar arafa ba in duk aikin hajji za ka yi in baka samu arafa ba babu hajji wannan bana duk ai in ka samu arafa duk wani aikin hajji da ya wuce ka akwai biyar akwai yadda za ka yi ka gyara shi qala maliku idza fata al hajju in hajji ya kuce masa ya wuce masa fa in istata'a kharaj mun karanta wannan ko fa in istata'a kharaja ila al hil in zai iya sai ya fita adna al hil inda zai dau haraman umra kenan fa dakhala bi umratin sai ya shigo da umra fa tafa bil baiti وسعى بين الصفا والمروة يي طوافي يي سعي سكان الصفا والمروة لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة دكة استنباط إمام مالك da niyan me yaje hajji yayi sa yayi safa da menene da menene a lokacin da zai yi tawafi din niyan me ke ran shi hajji to bai samu ya aikin hajji ba wannan sa da duk babu su sai sake fita ya shigo da niyan umra ya yi tawafi ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa me yasa ya ce ai lokacin da ya tawafi da sa'ayi din nan da niyan hajji ya ba niyan umra ba hajji kuma bai yiwu ba an ga imam malik ko fali zalika ya'malu bi hadha wa alayhi hajjun qabilun wal haji amma badi wajibi ne zo ya biya rama wannan aikin hajji ya hadaya kuma qala malikun imam malik yace fa'in kana min gairi ahli makka to in ba mutumin makka ba ne ba fa fa'asabahu maradun hala bainahu wa bainal hajji sai kamu da rashin lafiya rashin lafiyan da ya hana shi yin aikin hajji fatafa bil baiti wa sa'a bainas safa wal marwa yayi tawafi yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa halla bi umratin wa tafa bil baiti tawafan akhar sai ya warware da umra ya zai sake yin tawafi wani tawafin daban saboda tawafin da ya da farko me yayi hajji wasu abai na safa wa marwa li anna tawafa al-awwal wa sa'ayahu innama kana nawahu lil hajj saboda tawafin da yayi da sa'ayi yayi ne dan aikin hajji ba dan umra ba to aikin hajji kuma bai cika ba to shi yasa in ya fita zai sake dawowa umra zai yi in yazo sai ya sake tawafi da sa'ayi wa alaihi hajjun qabilun wal hadiyu ya ce dole ya sake yin aikin hajji baɗi ba shi ne a kan shi ko? za mu yi karanta bina ulka'aba? babu ma ja a fi bina ulka'aba babin da ya zo na ginin ka'aba wa ya gina ka'aba? annabi ibrahim aha wai ka ji tambaya aka ce wa ya gina ka'aba ce inna awwala baitin wudi alinnasi lallazi bi bakkata inna awwala baitin wudi alinnasi ma'ana zalika wadi'uhu ghairun nas farkon gidan da aka aje ma mutane su yi hajji a ciki wa ya aje shi kenan wai shi ya ba mu labari ma'ana ba mutane suka yi ba kenan dan aima mutane kenan mutane kuma yana farawa tun yaushe ne ashe annabi adam shi ma ya zo ya tarar da ka'aba in ba haka ba me zai sa a kyale annabi adam annabi nuhu kowa har sai zamanin annabi ibrahim ai aikin haji a ziyarci ka'aba tunda ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi annasu ismun yutlaqu ala min adama ila qiyamis sa'a in aka ce annas me ake nufi da annas mutane mutane na farawa ne daga yaushe annabi adam da zuri'arsa har annabi kasa su ne mutane to yaushe aka fara aikin hajji kenan eh a aka ce wudu alinnas wudu alinna awwala baitin wudu aka aka aka aka gina ma mutane mana mutane aka sa za su yi aikin hajji a ciki mutane kuma sun fara daga annabi adam mana aikin hajji tun daga annabi adam kenan ba haka bane ba ba annabi ibrahim bane annabi ibrahim cewa aka yi wa iz bawwa'ana li ibrahim makanal bait bawwa'ana li ibrahim makanal bait inda gidan ɗakin yake aka nuna masa in ba haka ba annabi ibrahim kansa me yace rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in ashe gidan na nake da abinda aka ce ma annabi ibrahim ga wajen ya zo ya tarar da ga wajen me zai yi ga zane wannan yana na abinda zai ɗoga wake aka ce ka ɗaga ba haka bane ba yace wa iz yarfa'u ibrahim alqawaid min albayt wa isma'ilu to in aka ce wa iz yarfa'u ibrahim alqawaid min albayt sai aka ce me wa isma'ilu a lokacin da yace inni wa askantu min zurriyati suwa ne na zuriyarsa wani ɗansa Ismail yana ɗan kankani yana shan nono kuma zai mika masa bulo a ɗora kaba sai bayan da ya mai a ashe su ma sun tarar da wajen ne ce masa aka yi ga inda wajen yake abinda za ka yi suwa ne na injiniyar ai kaga akwai sai an cire abin na wurin ko ɗaya an cire foundation a'a sai an cire foundation din abinda za ka yi ka ɗora bulo saka aikin da suka yi aiki ne na uku na farko sai an ja layi sannan a sake yin haka ba na biyu kenan ba abinda za a yi na uku shine ka ɗora sama to abinda suka yi shine aiki na uku kenan suka ɗora saman suka daga to amma annabi ibrahima duk sa'an da Allah ya ce yayi abu yana yi ne da daɗin ransa aka ce ka ɗaga ka abadin in ka ɗaga da ɗan tsayinka ai ka yi ka yi kokari ya ce a'a baran yi aikin da kyau sai dabara ya kawo abin da zai hau ya kara dora abin ya yi kai inda ya kamata shi yasa aka ce makamu ibrahim ya zama mishi makamu ibrahim an fahimta mana za mu iya cewa annabi adam mana an fara aikin hajji tun zamanin wa kenan eh saboda me eh aya ta ce wudi alinnas to me yasa mutanen tun daga annabi adam ba za a bar su yi aikin hajji sai ka annabi ibrahim eh اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم